fatiha da salatul fati innaka antas samiul alim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعبر وساعده بنظرة تأتي لنا بالزفر وقال الله Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa la ta tafizu ilahai mutulaini ka kuriki Ubangiji guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala da abokin tarayya ka kuriki wannan إنما هو إله waye da shi dai Ubangiji Ubangiji ne guda ɗaya makaɗaici ba wani abokin tarayya a gare shi tunda duk an kawo misalai duk an yi muku misalai shi ne mai halitta ba duk wanda kuka kira ba shi ba wato na daga gumaka ba su da halitta shi ne mai azurtawa su ba su duk an gama muku misalai to sai aka saba hukunci to kan ku sake ku rike ubangijai guda biyu wato Allah da kishiya inna ma huwa ilahun wahidun ubangiji shi ɗaya ne a tabihi ya zo da shi li isbatul uluhiyyah dan tabbatar da ubangidantakar Allah wal wahdaniyah da kadaitaka Allah wal ma'ana ma'ana ai ma'anar maganar annal ma'abu da abun bautawa la ya kunu bai zai kasance ba illa wahidan sai guda daya فإياي ku ji فارهبون tsoro na kafuni ku ji tsoro na tura gairi banda wani na inji Allah tabaraka wa ta'ala وله ما في السماوات wala والأرض ma fi samawati abin da yake cikin saman bakwai wal ardi da abin da yake cikin kasan bakwai na Allah ne mulkan mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala wa kalkan halittan Allah ne wa abidan bayin Allah ne ba kishiya ba mata ba da وله وله الدين wa واصبا wala hudinu a ta'atu biyayya ga Allah ne ba za a yi wa kowa biyayya ba biyayya dai ga Allah ne tabaraka wa ta'ala wasiban da'iman a dawwame to Allah tabaraka wa ta'ala za a bautawa kuma Allah tabaraka wa ta'ala za a bi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abi manzonsa wa adi'u Allah wa adi'u rasula to yanzu bin manzon Allah ma bin Allah ne tabaraka wa ta'ala dole abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi haƙƙinsa da za ka ce wai kai za ka yi tauhidi da ta Allah ba ba za a yi wa manzon Allah kaza a Allah ne ya ce a bi shi Allah ya ce in an bi manzon Allah ma ni aka bi kawai to kuma Allah ya ce a bi ulil wa ulil amri minkum a bi shugabanni ulil amri wa inda lamarin ƙasa da lamarin mutane ke hannunsu bin doka ma bin Allah ne tabaraka wa ta'ala in dai bata saba wa dokan Allah ba a sarari Allah ya halatta wani abu doka zo ta ce ta haramta idan dai ba wani hali aka shiga na daga dole doka ta halatta wannan ta haramta wannan ba malamai za su hukuma ta haɗu da malamai da ƙwararru a yi magana ga abu kaza ya faru ga abu kaza ya faru amma ga halin da ake ciki to su malamai su za su san bayanai da komai ga hukuma in dai hukuma bayani ta karɓa ko malamai suka ba ta wannan daga to ta iya taɓa wannan to amma ba ha kawai za ka zo kana da ai ba za a bi kowa sai Allah ba ba ba za a bi lalatattu ba a'a to in baka bi lalatattu ba wai zai shirya ma tsarin gari wai zai shirya ma tsari yanzu ba mun ga eh, a ƙasar ku ba mun ga rashin hukuma ba kowa ya gani da idansa kowa a buge shi a kashe kowa tsoro yake yi kana cikin gidanka kana tsoro kana masallaci kana tsoro kana kasuwa kana tsoro to ma'anar rashin hukuma kenan to wai fa ma da hukuma kenan amma lalatacciya to kuma ina aka ina aka ce ba hukuma ma gaba daya ya zo mutane su yi shekara saba'in cikin hukuma a zalima ya fi su kwana ɗaya ba hukuma Jarrar nan ƙasar za ta ƙare ga baki ɗaya kowa zai zama mai ƙarfi shine hukuma muna jin dai abubuwan da yake faruwa iraki muna jin abubuwan da yake faruwa siriya muna jin abin da yake faruwa libya da kaza kaza kaza to bin hukuma ma bin allah ne tabaraka wa ta'ala sai dai ita hukuma allah bai sai dai ka bi ta cikin abin da ta bi Allah Allah ya ce wa atihu Allah wa atihu rasula bai ce wa atihu ulil amri ba sai ce wa atihu Allah wa atihu rasula wa ulil amri minku ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan da wanda lamarinku yake hannunsu na daga hukuma cikin abin da suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma an ce wa ulul amri minkum malamai ake nufi to ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ulul amri minkum da maganganun malamai cikin abin da suka bi Allah tabaraka wa ta'ala suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki to wannan fa karatu ne ba da yawa ba da yawa ba ba dan ka ji malami ya faɗi wani abu kai dan hadisin da yake hannunka kwaya ɗaya ne kwata kwata baka san wancan karatu ba baka san karatu ba eh ya saba wa Allah eh ya a'a ba haka ake nufi ba wannan malamai ne suka san meye za za su ji wanda suka kewaye da shari'a suka abu ba dan ka so ma kawai ganin fasara a littafi kana zuwa muna karantawa shine ma'anar ka soke abin da kaga dama ko ka yadda da abin da karatu ne babba kwarai da gaske to bin Allah bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ai ga dai Allah nan ya ce shi kadai za a yi wa da'a to ma'ana bin manzo Allah ma da'a ta ne sannan bin ulul amri shugabanni ma da'ar Allah ne tabaraka wa ta'ala bin shugabanni haka bin iyaye haka bin iyaye shi ma bin Allah ne dan Allah ne tabaraka wa ta'ala yace a bi su wa bil walidaini ihsana wa abudullahi wa la tushriku bi shay'an wa bil walidaini jibinan da Allah ya faɗi ma ku bi Allah ka ku bauta Allah ka ku shirka da shi ko sai ce kuma ku kyautaye ga iyayenku to bin iyaye ma bin Allah ne tabaraka wa ta'ala in ka bi iyaye ka bi Allah tabaraka wa ta'ala sannan bin wanda zai sada ka da Allah shine shehi dole ka samu shehi wanda zai sada ka da Allah arifi masanin Allah dole ka same shi ka bi shi wacce bi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya dawo wajena shi ya san yadda ake zuwa wajena shi ya dato ka bi hanyarsa shi ma ka bi Allah ka bi duk za mu zo Isra'i ba ai duk za ta yi magana su duk ga baki ɗayan nan za ta yi magana bin Allah za ta yi magana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta yi magana bin iyaye da bin shugabanni sannan za ta yi magana bin rabbaniyuna malamai na Allah shi malami shi malami fasalu ahlaz zikri tambaye shi kawai ya baka hukunci ka kama gaban shi ka kama gaban shi kuwa shehi shi kuwa aikace yake aikata shi ko ka bi shi wannan wata bi sabila man alai shi ko bin sa zaka yadda kowane kato ka kama Allah yadda kowane kato ka kama ina haka Allah ka kama shi sai a ji gaban karatu ne amma jahilci ne zube zaka halaka kenan yadda kowane kato ka kama ina haka katon ina za ka ga Allah ka kama shi wannan katon dai da ya koya ma kawaidi ya koya ma ahalari ya koya ma tsarki ya koya ma sallah ya koya ma tauhidi ya koya ma bin Allah shi ne za ka kama shi ne ka kama Allah din da baki da amma ba ga shi nan ba dai an yi kuma kowa ya kama fagamniya duka baki da ko kuma su yau masu wato sai yanzu kuma aka dawo sa annabi kaza kaza sai da Allah ya zubar da kowa ka so annabi kawai idan za ka same shi dai sansa yana nan kwarai daga kuma cikin waɗannan malamai da suke koya ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi suke sanar da kai manzo Allah sallallahu alaihi to abubuwa ne duk gari na an ta ta kuɗa su duk gaba to bin waɗannan dubin Allah ne tabaraka wa ta'ala afa ghayra allahi tattaku yanzu wani Allah tabaraka wa ta'ala za ku za ku bi za ku za ku bi ba za ku bi wani Allah ba ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala za ku bi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ya same ku na daga ni'ima abin da yake gare ku na daga in ni'ima fa min Allah ku sani daga Allah ne tabaraka wa ta'ala la yati biha ghayruhu wani Allah tabaraka wa ta'ala ba zai zo da shi ba shine al-asnamu gumaka amma ba laifi dan adam in yayi ma alheri ka gode masa duk wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba ba ka ce kai ba ruwanka da wanda ya rabu Allah wannan duk ana maganar kafiran maka waɗanda suka sassaka gumaka suka ce Allah ne su zo su yi wa gumakan nan su jada kaza kaza ba wai halin da yake tsakaninmu na mutane na daga mutum ya ma alheri ka girmama shi ka ga ni'ima daga wajen wane shi ya min kaza shi ya min hanya kaza na samu aiki ko wane shi ya bani abin da ne aure ko wane duk ba irin wannan aiki ne ba wannan duk ana maganar wanda zai ga wani zai sassaka wani abu ma ko ya gina wata ya tsanama da kansa ko ya gina wani abu ya ce Allah ne kuma ya zo ya ce masa yadda ka za ka ba na zamanin can manzo Allah sallallahu da har yanzu zamanin mu dai muna ganin indiyawa ga sunan har ya akwai ragowar irin wannan indiyawa ga sunan da kuma kansu da kaza shi ba wane ne kaza kaza to su duk da su ake duka baki da sai ko ko musulmin ma ana so yayi tauhidin ma ka ga mutumin ne ya kawo ma kuma ka gode masa amma kai Allah ne a zuciyarka kawai to ana so musulmin ma ya kai wannan waje ko dan uwan naka gashi ka gode masa gashi ka amma dai duk wannan kayali ne kawai kana ganin kayali ne kai amma Allah ne tabaraka wa ta'ala ya baka to
ثم إذا مسكم الضر فإلي- فإ- فإليه تجأرون duk mai za masa kuma zurru sannan idan cuta ta same ku asaba kuma zurru wato alfaqar talauci wal marad da cuta ya same ku fa ilayhi taj'aruna ai ba za ku zo ku kira gumakan naku ba za ku kira latan ba za ku kira uzza ba ga Allah dai za ku dinga kururuwa tabaraka wa ta'ala tarfa'una aswatakum za ku daga muryoyin ku bil istighafati da neman taimako wa du'a da addu'a da Allah tabaraka wa ta'ala wala tad'u ghayrahu ba za ku kira wannan sa ba ai da ma sun iya bismika allahumma sun iya allahumma suna sun kafiran na makka da yake akwai ragowa addinin Ibra- annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin su da kuma maguzancin da suka shigo da shi to in ana ta kiran kuma amma da an ga wata halaka kuma sai a koma wa Allah na gaskiya sai a koma Allah na gaskiya shi ne Allah yake gaya musu ai ko ku kun san ƙarya suke yanzu da halaka ta zo muku dai ubangijin gaskiya din nan dai za ku koma ku kira ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون sannan kuma idan Ub- ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma idza kashafa dhurra sannan idan ya yaye wannan talauci din da wannan rashin lafiya din an kungare gabarun ku idza fariqu minkum sai ga wasu jama'a daga cikin su da rabbin yushrikuna suna hada wanda Allah tabaraka wa ta'ala sun ma sai a koma kiran gumakan nan ba a zancen Allah tabaraka wa ta'ala ليكفروا bima بما atainahum آتيناهم dan su yi butulci dan su kafirce bima atainahum ga abin da muka ba su minan ni'ami na daga ni'imomi su ki gode wa Allah tabaraka wa ta'ala فتمتعوا فسوف to gaya تعلمون musu ku ji daɗi ta tamatta ku ji daɗi bishki ma'ikum da haɗuwarku ala ibadatul asnam abu sabauta a gunki fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san akibatu zalika wato karshen wannan ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم wai aluna ai al-mushriku da su dai kafiran nan na maka suna sanya lima la ya'lamuna ga abin da ba sani ba annaha la tadurru da abin da ba san cewa ba za ta yi cu- ba ta cutarwa wala tanfa'u ba ta wato amfanarwa wannan gunkin da suka eh, sassaka din nan wanda bai amfanar da su bai cutar da su shi wai da za ka bi mutum ma in za ka bi abu ka bi wanda zai amfane ka mana ko kuma ka bi wanda kana tsoron in baka bi shi ba zai cuce ka ai haka yanzu dai wannan dan dole wanda zake amfana ka za ka bi shi dan kana so wannan son zuciyarka ne duk wanda ya ma alheri an ce ya mallake ka duk wanda ya ma alheri ya mallake ka ko kuma za ka iya bin mutumin da "Mm, in ban bi shi ba zai cuce ni to kuma yanzu wannan dan tilas kake bin sa ai dai a wannan biyu amma ka zo ka sarar da abin da bai amfanar ka bare ka bi shi dan alheri zai cu- ba zai cuce ka bare ka dan tsoronsa ka bi shi duka ba gida tsoron nama gunsa domin amfaninsa ko Allah tabaraka wata'ala da ya halicce mu yayi mu da ya ce mu ji shi ba haka kawai ya shiru ba sai da ya taba da kayan daɗi zan ba ku aljanna ni nake muku ruwa sai da ya taba da alhere ko ba dan ni ne ubangiji ai ko dan wannan alherin kwa biyu ko dan wannan alherin kwa biyu ne tabaraka wa ta'ala to eh, suka sanya suna sanyawa ga abin da bai cutar da su bai amfanar da su ko min mara nasiba suka sanya rabo min mara sakanahun ga abin da muka azurta su arzikin nawa ne ni na azurta su amma sai gashi an rarraba arzikin an bani rabi an bani nawa an ce ga na gunki duk in sun yi noma za a ce to ga za a war- ware ga na Allah sannan ga na gunki ga na Allah ga na gunki na gunki shi za a bawa masu yi man hidima masu share mar inda suke da kaza nasu ne wannan na Allah kuma alhazai in sun zo maka da waye su na Allah za a ba su to in a wajen rabon nan in wani rabo ya shiga a ce nan kwano awo sittin nan kwano sittin to idan ya zama na na Allah kwano sittin da ɗaya ya shiga ya ce a kai na Allah ya shiga a ɗauko a ɗauko a dawo da shi dole sai an kwato wa gunki nasa da na gunkin ne zai fi yawa a ce shi ne sittin da na ɗaya ita Allah mawadaci ne me zai yi kuma ba su da kansu sa hauka ne da abubuwa ne na mutanen makana jahiliya har yau dai akwai kuma wani haukan wani nau'in na daban ba dole ne kuma yanzu kafiran yanzu ko irin na- na- san suna da wannan ba to za ka iya samu kuma akwai na yanzu da ake yi to yadda ai sun raba sun sanya nasibin rabo min ma rabu ni na azurta su abun fa min alharsu na daga hatsinsu wal an'ami da kayan dabbobinsu bi qaulihi da fadin su haza lillahi to ga na Allah wa haza li shuraka ina ga na gumaka kuma da suka yi haka amma alhamdulillah mu musulmi ba wannan duk da baki daya mu daga naka sai na Allah daga naka sai na Allah Allah ne ya azurta ka da abun amma ya ce ka fitar da zakka yanzu wannan zakka da ka fitar da ita ba naka bane na Allah ne dole ka bayar da shi wannan ragowa kuma naka ne shikenan an ce akwai wani mutum ya noma sai ya ce a kira malamai sai ya ce to ku fitar da na Allah in gani sai to ya a rarraba a fitar a fitar da zakka da kuɗinsa duk kaza kaza kaza ya ce wanne ne na Allah a ce gashi ce to ku je ku san yadda za ku yi da shi ku ne malamai kuka san inda za ku kai nasa wanne ne nawa a ce gashi ce to a kai rumbu wannan kowa ba zan bawa ba kowaye ba zan bawa ba kai ga ai daidai wannan ba ba irin wannan ake nufi ba na ga to shikenan ka shigar da shi rumbu shikenan kyau na kan ma ka dan yi nafila mana a sadaka a ba wa ƴan ka ba amma dai ba ne ka riga ka fitar da na Allah to na Allah nan ko jiran godiya ko jiran godiya ba wanda ya yi zakka ko jiran godiya ma kage yi bayan an ce na gode ka ce ka gode kamar ya ai ba na bane ina yan tafi alƙa sai da ubangijin ka ai kayan Allah ne tabaraka wa ta'ala to shikenan to suka sanya haka na Allah ga na cewa ga na Allah wa halali shuraka ina ga na gumakan mu Tallahi latus'alunna amma kuntum tabtaru tabtarun.
wallahi na rantse da Allah la tus'alunna sai an tambaye ku ku kafiran nan waye sa ku yi wannan rabo ko wannan rabo da kuka wallahi sai an tambaye yanzu abin ya girmama yadda aka rantse wallahi sai an tambaye ku la tus'alunna sai an tambaye ku su'ala tawbihi wato tambaya irin ta kunyatawa an san duk bangar da kuka yi amma ana so a kunya za ka ce wai ya aka yi ne a fa- a faɗi da kanka ka ji wanda kanka ya ga bala'i ya isa ko to da kusa dunna wallahi sai an tambaye ku su'ala tawbiki tambaya na kunyatawa har ma kuntin ta tafsaru na ga abin nan da kuke tsada ga Allah shi mai waye ga muku ne saukarwa aka yi ba saukarwa aka yi ba to waye kago muku wannan wallahi sai an tambaye ku tambaya ta kunyatawa min annahu cewa yadda magana take amara kun bi zalika Allah ne ya hore ku da wannan ai ba Allah ne ya hore ku da shi ba Wa yaj'aluna lillahi albanati subhana.
kuma dai su kafiran nan dai har yau suna da wani mugun abu da Allah tabaraka wa yadaluna billahi albanati suna sanyawa Allah ya'ya mata su fa ba sa so a ce sun haifi matan nan ba wai matan sabida ba su da eh, kirki ko ba su da daraja ko ba a'a ɗabi'ar wani ɗan shirman ne bare lakacin jahiliya har yau akwai ragowar wannan jahiliya ɗin ta ɗabi'a wanda zai so a ce mace aka haifan masa dan hada an haifa to mu ne ko su ne Eh, to me ma'ana to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ko ni uban ya'ya mata ne sallallahu alaihi wasallam to su al'adar jahiliya ne bare laraba maka al'adar laraba ne su ba sa son a ce an haifar musu ya'ya mace ba wai dan ba sa son macen ba a'a saboda kan wani ya wulakanta su da ita kar miji ya mallake ta ya wulakanta su da ita ta wajen namijin wulakanci suna ganin ba zai zo musu ba nan yaki za a yi da dama raunin ta wajen rauni ta wajen mace ne za ka iya aurawa wani in yana so ya ci mutuncinka ya koma sai ya ci mutuncin yarta haka ya fatattako ta ya zage ta ya mata wulakanci zuciyanka dole ba za ta yi daɗi ba kaga ya same ka ta nan wajen kai dai ba zai iya zuwa ya ci mutuncinka ba dan kama ba zai iya zuwa ya ci mutuncinsa ba kila alhaji ne zai ɗaɗɗaure shi da kaza kaza amma sai ya ci mutuncinka ta wajen yarka yadda ka aura masa ya zage ta ya dashe ta ya kore ta ma tafi gidanku kaza kaza ai haka zuciyarka ba ta daɗi ba kaga yanzu an ci mutuncinka ta wajen wannan rarraunar ita ce yarka mace to abin da ya ja suke cin yaya matan kenan ba wai saboda ko yaya matan kaza kaza kaza ba to amma sun manta to yanzu idan aka kashe yaya matan nan to me za a aura namiji dai ba zai haihu ba to me za a aura to ai haka kuma tsoron wani cutar sun manta wani amfani don haka idan abu yana da amfani yana da cuta to sai sai an duba an gani cutar ta fi yawa ko amfani in cutar ta fi yawa ba amfanin ba ba za a yi aiki da shi ba in amfanin ya fi yawa don wannan cutar kallon ta ma ba za a yi ba sai a aiki da shi yanzu dan dai za a wulakanta ka ta wajen yarka mace ka manta amfanin za ita ce za ta haife ka kanka kai kuma za ta haifan ma 'ya'ya kuma halitta da ita za ka kashe ta dan wannan ai kaga kuma wannan hadari ne duk gaba kida to ya ji azuna lillahi albanat suna sanyawa Allah ya'ya mata bi qaulihi saboda fadin kafirai almalaikatu malaiku banatullahi ya'ya matan Allah ne su malaiku su a wajen malaiku mata ne kuma ya'yan Allah ne duk gaba kida har yau akwai masu wannan masu wannan ra'ayi shi mala'ika haske ne haske ba za a ce masa mace ba haske ba za a ce masa namiji ba sai dai sun fi yin shiga maza su zo da wannan shiga mala'ika juli yana shiga namiji a zo ba mala'ikan da ba wani tarihi ko wani hadisi ko wani abu da aka taɓa cewa mala'ika ya shigar mace ya zo da ita ba a'a sai dai a ce ya yi shigar namiji ya yi shigar namiji wannan ku hankali zai ɗauka to su kuma sai a mata ba za ka ce maza ne ba ba za ka ce mata ne ba ai haka ka kafa gaske ya ce ko wala bi unusatin wala bi zukurati ba za ka ce da kiran mala'iku da ƴaƴa maza ba ba za ka ce mala'iku mata ne ba a makarantar dare wani malami ya karantar da mu wannan cewa mala'iku ba maza ba ne ba mata ba ne sai ce yana tambaya su waye to sai wata Allah ya ji kanta sau da ta daga hannu sai ta zai ta ta ce mata maza ta'udu billahi min ash-shaytan rajim a haske ne to an ce mata ba maza ba ne an ce mata ba mata ba ita kuma ta san wani abu ya ce to mata maza ne ke na a'udu billahi min ash-shaytan rajim a a haske ne yanzu wannan haske da muke gani namiji ne ko mace a kuma suna shiga jikin namiji to zo da su to ka gani ko da fadin su al-mala'ikatu mala'iku banatullahi ya mata ne na Allah subhanahu ya ta subhanahu tanzihan lahu sarki ya tabbata ga Allah amma za a muga abin nan da suka raya a ce ya riki ya mata ولهم ما يشتهون wannan wato wayo kenan yanzu su su dangana wa Allah ya mata walahum ma yashtahuna su ka sai abin da suke so sune ya maza wato mu ba sa san in an ce musu sun haifi ya mata ba sa so su abin da suke so albanuna ya'ya maza ko wai da wannan wulakanci ne irin wannan ne da Allah tsakaninsa da kafirai da a ce ya'ya maza nake da su mana shi ma dai ai barna ce ko a shi kaga gwara kirista ma da suka ce Yesu almasihu dan zane wannan ai namiji ne ko da kaza kaza to wai a cikin gafircin ma ai gwara dai wa'annan amma ku a cikin gafircin ma ku rasa ma abin da za ku dangana mun sai ya'ya mata ku kuwa abin da ba kwa so kenan da za a ce mu kuna biya ya mata nan da rikima ta faru to wannan wani irin abu ne su su dangana Allah ya mata wala hum ma yasawuna su ka su ba abin da suke so su ne ya maza وإذا بشر أحدهم بلمسه ظل وجهه مسودا وهو wa كذيب idza bushira ahaduhum idan aka yi wa ɗayan su bishara ai matarka ta haihu aka yi ma bishara ahaduhum ɗayan su bil unsa matarka ta haifi unsa mace tuladu lahu da aka aka yi ma bishara da unsa mace tuladu lahu da aka haifan masa zalla sai kaga tsara wajen uhu fuskansa ta zamanto musu wadan baka kirin duk da balaraban nan ne duk da farin nan duk da farin fata nan sa sai ga fuska ta yi murtuk ta ta yi baki a cewa ne ya sha murko sai ga fuska ta yi baki jirin mutagayyiran ta canja tagayyuran wato ta canja mugutammin yana mai bakin ciki wai an ce ya haifi mace wa huwa kazimu gashi ya cika da bakin ciki musali an gamman ya cika da fushi da bakin ciki kamar an aiko masa da mutuwa fa kaifa tusabu to ku dan an ce muku an haifan muku yaya mata ga yanda kuke to fa kaifa tusabu bana ta ya za ku wato dangana yaya mata ila Allah tabaraka wa ta'ala izuwa Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa la wa hum ku la yubunahu ba ku san su to ya za ku dangana ga Allah tabaraka wa ta'ala يتوالي من القوم in من suci ma bushira bi sai kaga ya tawari yana kuya sai ga yana kuya wai kan ma abokansa ganshi ga wai yau shi na haifan mai ƴaƴa mace sai ga ya tawara yana kuya min alqawmi daga abokanansa min qawmihi daga mutanansa min suci ma bushira bi saboda mummunan abin da aka yi masa bishara da shiga ta ma bishara ce amma kuma ta zama mummuna kaufan min ta'ayiri saboda tsoron ka a aibata shi a ce ai mace aka aka auren aka haifan maka mutaraddidan sai ga ma yana yin kaitakawa yana ta sakawa a zuciyarsa wai ya zai aikata da ita أيمسكه على هون lam يدسه yadussuhu fi turab shikenan kuma sai ta sakawa a zuciyarsa mutaraddidan yana mai kaitakawa shi ma ya fadu bi cikin abin da zai aikata da wannan abu da aka haifa a yamsuku wai kai ya binne ta ya kyale ta ya turuku ya kyale wannan mace da aka haifa masa bila kasalin kai ya kashe ta ala hunin amma a cikin wulakanci da ita da uwata ta komai kula ba za a yi da su ba ba za a ba da kayan suna ba ba za a ba da kaza kaza kaza ba ko kula ba za a yi da su ba am ya dusu fi turabi ko kai je ya binne ta a kasa ma kawai a hunta ya je ya kashe ta ya an ya ida hauki ya ida wuya je ya binne shi haka kafiran suke idan an haifar musu ya mata duk wannan abu da Allah ya ba da labari da shi idan sun yi to kuma haka zai ta sakawa wai na kashe ta ne domin ya ɗan ji tausayi ma ta ai bai dace ka ita ne ta dai kaza kaza to haka kuma zai rike ta a wulakanci ba kula da ita ba kula da uwa dama ɗakunan masu haihuwa maza daban ciki daban ciki ɗakunan masu haihuwa ya mata daban ciki taron da zai yi wajen haihuwa mata da kaza kaza kaza daban yake to wannan shine al'ada kafirai to har yau wannan bakar al'ada za ka ga tana yawo a cikin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi maganin ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya saba wa al'adar larabawa duk gaba daya shi da ya mace ma yake alfahari tabaraka sallallahu alaihi wasallam yana ana abul ban ni uban ya'ya mata ne ni uban ya'ya mata ne hatta sallah wacce ita ce babbar ibada ita ce babbar daraja ita ce babbar wani abu da musulmi suke wanda in mutum yana yin ta shi ne musulmi idan mutum baya yin ta shi ne ba musulmi ba manzo Allah sai ya dauko umamatu jikarsa yar Zainabu sai ya riko ta hanya fito wajen sallah ne dan ya nuna ma ba wai ba wai ma ya ce shi uban ma a'a har wajen ibada ma waye ya kori mace daga wajen ka a dinga tsantsamun su a wajen ibada ma ka a dinga tsantsamun su manzo Allah zai dauko umamatu ya ya fito da ita wajen sallah kuma lafiya kalau malamai suka ce saboda tana kuka ko wani suka zuwa hadisin da yazo saboda tana da kuka dan dai manzo Allah ya fata wannan al'ada ta larabawa kuma manzo Allah yana ta faɗa falalolin ƴaƴa mata da kula da su da kaza yana ta faɗa in fita za a yi ma ya fito da 'ya'yansa mata da kaza don ya nuna wa laraba wannan abubuwa da suke yi jahilci ne da da kaza kaza to ba haka ba ne akwai wani alhaji Allah ya saka mata alheri idan an ma haihuwa ɗa namiji ya ce mai jiran mai jiran gado kenan shege shege ya zo mai jiran gado kenan sai ya ce namiji ya ci gado ka dalla ku je duk abin da kuka dama a bashi a yi suna da shi amma da an ce an haifi mace ya ce Allahu akbar baiwa Allah kenan sa za a yanka ma da kansa kaza shi kuma sai ya canja to haka ake har yau a dinga canjawa dan dai ba a ce dan dai a bata wannan al'ada ta jahiliya a bata wannan yana daga albarka ma idan aka yi aure a fara haihuwar mace wannan alama aure yayi albarka kenan in aka fara haihuwa a fara haihuwar mace alama aure yayi albarka kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mace aka fara haifa masa sallallahu alaihi wasallam to aure yayi albarka kenan abu ne mai alheri kuma kuma matan nan ma'ana zuriya karaje ta wahala ta mai sauki ce in dai Allah ya sa ka kula da karatunta ka kula da kiyaye ta ka kula da kiyaye ta bata zama ballaga za akan hanya ba shasa shi akan hanya nan da nan Allah zai kawo wani mai santa da cinta da wane ne nan da nan zai kai mata hidima zai kai mata hidima har ma ai aure shi kenan ya dauke ta mata huta amma wannan wace za ka huta da shi wace za ka huta da shi in ba yi wasa ma ya zama ke kika duk ga baki ta to ba wai kuma namijin ba shi da al'a'a sabida ka ɓata wannan al'ada ta jahiliya wacce kuma tana daga cikin al'ada da ta biyo mu har yanzu ta ta biyo mu duk da baki da wani gani yake in ya haifi ya mace tawaya ne kaza ne a'a daraja ce kwarai da gaske ka karantar da ita ya mace ita ce babban makaranta ya mace in ta samu karatu to ƴaƴanta duk za su tashi malamai ya mace in ta samu kyakkyawar tarbiyya to ƴaƴanta duk za su tashi masu tarbiyya dan daga gida ake faro tarbiyya idan tarbiyya ta lalace daga gida to waje ma Allah ne ta iya gyarawa ya mace in ta bi Allah ta yi abu sai kaga ƴaƴa duk sun yi kirki duk gaba gida dan haka tun suna ƙanana a karantar da su za ba kuma a ki karantar da su suna ƙanana ba ko kuwa a sa su karatu ba na addini ba ba na koyo ba sai sun yi aure kuma sun yi abu da za su samu ladan miji kuma su samu aljanna ta karkashin sannan ba a ce duk su fito su ta karatu su bar zancen hidiman mijin kaza kaza wannan ma duk kuma yana daga cikin shirme duk gaba gida to kuma ita karatun ta kowa an san iya ka'idar karatu za ta irin na wayannan mazajen malamai wanda wani karatu ma ba shi da amfani karatu rigima ne kawai ai ba wannan ba kawai karatun da za ta bauta wa Allah ta san addinin da shi ake nufi ba karatun rigima irin wannan hayaniya da da kaza ba to a kula da karatun ya mata kwarai da gaske a kula da tarbiyyarsu ka kula da tarbiyyar ayanka mata fiye da yadda za ka kula da tarbiyyar ɗanka namiji shi ma ka kula da tarbiyyar saboda ita uwar jama'a ce da baki ɗaya ko ɗanka namijin ya yi aure dai da 'ya'yan nasu da kuma dai hannun macen zai dantsa su gaba ɗaya kuma ba wani malami in dai ya kasaita ko wani bawan Allah in yana sai kaga akwai hannun mace a cikinsa akwai taimakon da mace ce masa da daga manyan malamai sun ma duka baki da to haka haka za a gani to a yi to yin ana sa'a ma ya hakumu ya sa ya ya mugunta bisa wato tur da abin da ma ya hukumu na suke hukuntawa din nan hukumuhum haza hukunci irin wannan abin nan da ba sa so ba su yarda da shi su ba su dangana wa Allah ko kuwa su yi hukuncin wa'annan kaya su raba tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da gumaka wallahi wannan hukunci na su tilka idan kisu matin biza ko wannan hukunci na su yayi muni kwarai da gaske ya kulu rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi ya fiya da aminta Allah tabbata a gare shi yana cewa man yadi min hadhihi albanati duk wanda ya mallaki wani abu daga mata dinnan duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata dinnan ko kuwa wa'yansu marayu mata aka sa wani abu ne na mata a hannunsa yara ne ‘ya'yansa ne ko ‘ya'yan ‘yan uwansa ne kowa ya zama dai ga mata a hannunsa shi'a fa a hasana ilayhin ya kyautata musu kunna lahu sutura minan nar su za su zama masa katanga daga wuta su za su zama masa katanga daga wuta ‘ya'ya mata in ka kula da su za su zama ma katanga daga wuta kwarai da gaske saboda lokacin da ake kin su kai ga su ka zawo su a jiki kuma ka kula da su za su zama ma katanga daga wuta للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء lillazina la yu'minuna ga wa'annan da ba su yi imani ba da lahira wato zaka ji mummunan misali zaka ji suna kafa Allah misalin banza mummunan misali ko kuma mummunan misali sifa mummunan sifa ta tabbata ga wanda ba su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba wauta da abubuwan da suke yanzu dai kaga yanzu masu yin irin wannan ai wawaye ne duk gaba gida me ya ja musu saboda rashin imanin su da Allah da ranar lahira gaba gida a sifatu su mummunan misali iyal qabihatun tace mummunan misali wa hiya wa'aduhum shine gullewar su lil banati ga ƴaƴa mata ma'ahati yajihim ilayhinna tare da bukatar su zuwa ga matan da kai su aure don an bubunya su da aka yi su za a aura kuma su waye za su kawo ‘ya'ya ba ya zama ba su da wani kyakkyawan tunani kenan walillahi ولله المثل الأعلى sifa sifa wato kyakkyawan misali ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala sifatul uliya wato sifa madaukakiya ta tabbata ga Allah waliya ita ce annahu la ilaha illa- illa huwa cewa ba wani ubangiji tabaraka wa ta'ala sai shi to kuma ikon Allah abin mamaki kaga ko a sifar jiki din ma ko a sifar jiki din ma wanda ya la ilaha illallah yake sallah ba za ka ga kamannin sa yayi kama da wanda baya sallah ba. kuma komai farin wanda baya sallah din ma kuma sai ka ga wanda ba shi da addini ma kai a wajenka sai ka dinga ganin wannan kazani ne ba yanzu ka ji maguzawa irin shigarsu da irin halin rayuwarsu mu sai ka dinga ganin su ma wa'annan kazamai ne ma duk baki daya wa'annan kazamai ne ma duk baki su ku ganin su ke lafiya kalau su suka lafiya kalau rayuwa ce kawai kaza kaza an ko sai mutum ya gano ba za ka ga hasken addini a jikinsu ba ba za ka ga tsafta ba saboda ba ruwansu da sallah to mu ma duk abin da ya gyara mu ya ba mu wannan tsafta din ya ba mu wannan alherin addinin ne ya ba mu da ba addinin Allah ya kiyaye da duk haka za mu zama duk gaba gida za ka yi wanka ka yi wankan janaba ka wanke kayanka ka yi kaza saboda ne saboda sallah saboda ka tsaftace wajen da kake abu da shi saboda ibada saboda kaza kuma duk da wannan wanke-wanke da kake din nan wannan la ilaha illallah mu ita kanta wani irin ruwa ne da ya wanke kaga hasken addini nan a jikin komai bakin mutum sai ga wannan hasken addini din to da ba la ilaha illallah kuma komai wankan mutum sai ga duhun rashin addini din nan a jikin mutum duk baki daya to وهو العزيز الحكيم Allah shine mabuwayi Allah shine mabuwayi al-aziz mabuwayi al-hakim gwani ولو يواكب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi bi mulki a cikin mulkin sa ba abin da ya gagare shi tabaraka wa ta'ala al-hakim gwani ki kalki cikin halittansa duk abin da kaga Allah ya halitta da hikima duk abin da kaga Allah ya yi da hikima ko kai baka riske hikiman nan ba walau yuwakizu Allahu nasa da Allah zai dinga kama mutane bi zulmihin da zalunci su bil ma'asi da saban da suke yi nan da nan Allah ya kama su bai tuba musu ba ma taraka alaiha min dabati da Allah bai bar wani halitta akan ƙasa ba da Allah bai bar wata nasa matan wato halitta mai abu mai motsi akan ƙasa ba da da mutum ya yi zunubi duk Allah zai biye shi da mutum ya waye zai ce baya yi har yanzu da an halaka yana daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma ba wai cinnawa ne mutum ya dinga zunubin ba yana daga rahamar Allah duk in kai nufin lada ma ko baka yi ba in kai nufin abun alheri ko baka yi ba Allah zai sa a rubuta ma alheri kai sannan kuma in kai sai a ninninka ma shi zuwa goma ko zuwa saba'in ko zuwa ninki ɗari bakwai ko ba zuwa ba iyaka zuwa ba iyaka yana daga yana daga lamarin Allah yanzu da za a taru duk mai sallah duka baki daya kaga lada goma ne to wai ba lada goma goma goma goma Allah zai ba a'a sai ya buga goma goma adadin mu sannan ya bawa kowa tabaraka wa ta'ala to wani kuma sai an ninka sai an ninka zira ai wannan ko ko hukuma mai kuɗi naira goma alifi ne alifi ne guda ɗaya ɗaya ce da zero ɗaya wani ya zo ya ga dama sai ya kara mata zero daya in ta zama naira ɗari wani ya ga dama sai zai kara daga cikin hukuma wata hukuma ya ta kara mata zero daya yan ta zama dubu daga cikin hukuma wata hukuma ta zai ta kara mata zero daya ta zama dubu goma da kaza kaza to haka Allah zai ninka zai ninka to wani ba adadi ma wani ba adadi amma yana daga falalarsa idan mutum ya nufin zai yi aikin barna sai bai yi ba to sai ya bashi lada wai an gode ban ma sai ya ba shi lada idan ya yi barna kuma Allah ta wa ta'ala sai ya sa mala'ikan da yake rubuta a jinkirta masa zuwa nan da rabin rana zuwa nan da awa goma sha biyu jinkirta masa in ya tuba to in bai tuba ba la hawla wala quwwata a rubuta sai ai ta jinkirta masa ai ta jinkirta masa sai ko wani irin mutum ne da zaka tuba to in ya tuba shikenan sai a ba za ma a rubuta in ya ki tuba an rubuta shi kenan an tabbatar amma da zai ƙara tuba kuma sai a goge sai a goge sai dai kuma in an goge din nan akwai ragowar bakin wajen kamar farin kaya ne a ɗiga masa inki a ɗiga masa inki a je a wanke to ko an wanke za ka ga dishi-dishin ɗinkin sun za a yi ta tisa wa bakin kaya ɗinki inki a yi ta tisa masa ana wanke a yau zai zama baki duk da gashin an gani za a san mai fari ne amma kuma yanzu a ce sai an zo da farazon an zo da kaza kaza kaza to shine kuma yanzu sai zuciyarsa kuma ta rufe rub ta gainu to gainu to nan kuma sai zikirin Allah la ilaha illallah ce farazon da ta isa ta shiga in ya yawaita zikiri yawaita za ta wanke wannan abin za ta wanke yana daga lamarin Allah da haka kawai da mutum ya yi zunubi Allah zai sa a kama shi da shi ai da yanzu ba kowa abu dan wannan irin wauta ta su ya ta a kifar da duniya ma duk gaba ki amma Allah tabaraka wa ta'ala zai jinkirta mu zai jinkirta mu hawa in sun musulunta a ciki tabaraka wa ta'ala ولكن يوكلهم إلى ila أجل ajalin musamman مسمى sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana jinkirta musu ila ajalin zuwa lokaci musamman abin ambato wato ila shine zuwa tashin kiyama ko ku haɗi zuwa lokacin da aka sa su suka musulunta to dan haka ko mutum yana barna ko yana kafirci to ka jashi a hankula ka dinga kiransa zuwa kan addini a hankula ba wai shine ya mutu yana kafiri ba ba wai Allah mai iko ne ya musulunta to kuma ya za ka yi da shi Allah mai iko ne ya ko ko yana barna yana barna ka dinga yi mar wa'azi a ja shi an kula in ya ki a kore shi ba wanda kuma kai da Allah kuma ya je abu hukuma kuma in kaga zai bata mata gari ta kuma nata ne wannan ta danna shi a kurkuku taimakon mai barna hukuma ta jefa shi a kurkuku ta taimake shi shine taimakon mai barna shine gyaransa to amma kuma sai ga ikon Allah kuma a cikin lamari na Allah wata rana kuma eh, kurkukun ya gyara shi ko kuma wata rana ka ga ya bari dai wata rana ka ga ya bari to wannan kenan eh, ai ya zo Allah zai wa mutane biyu dariya ranar tashin kiyama kafiri ne ya kashe musulmi a wajen yaki kafiri ne ya kashe musulmi a wajen yaki to wannan musulmi yana can wajen Allah ya sami imomi amma yana jira ai wanda ya kashe ridin nan bari ya zo sai na sa kai shi gaban Allah shari'a to a shi- bai sani ba kuma ya musulunta bayan sa ya sai hada a lahira wannan musulmi ya zo ya ci fallasa yawwa kai ka kaso ni ka kani garin nan kaza kaza ya ja shi wajen Allah Allah ya ce ya saka shi saka mun wali saka shi sai ai shi ya kace Allah ya ce kuma ya musulunta bayan ka ya hakuri duk ku- ku rike hannun juna ku tafi aljanna kai ba dan ya kashe ka ba ka samu wannan girman da kake kai ai ba haka samu wannan girman da yake da yake kai ba to Allah yana jinkirta musu ne zuwa lokaci abin ambato فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة wala yastaqdimu idan ja ajaluhum fa idza ja ajaluhum idan lokacin nasu yazo ajalin su yazo la yastakiruna an ba za a jinkirta musu ba sa'atan ko da awa ɗaya sai Allah bari don Allah yanzu musulmin musulmin ta yi aikin alheri da awa ba za a jinkirta musu ba wala yastaqdimuna kuma in ajalin nasu yazo ba kuma ko da awa ɗaya ba za a rage musu shi ba ba za a rage wa mutum ajali ba ba za a jinkirta masa ba wannan shine ka'ida addini shine ka'ida akida abinda muka gada kenan kowa lokacin mutuwarsa yayi ba za a ƙara ma komin shi ɗaya ba kowa lokacin mutuwarsa bai yi ba ba za a rage masa ba ba za a rage wannan shine ka'ida wannan shine abin da ya dace kai imani amma kuma ita shari'a da kanta da yawa take gaya mana wa'ansu halayen kirki ta ce idan mutum ya za a ƙara ma kwanaki idan mutum yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mai son tsawon rai ya dinga sada zumunta to kuma kaga yanzu aka bi wannan ka'ida tun da dai ba a ƙara wa mutum ko ɗaya ba a rage mutum dan ka sada zumunta ko mai kai wa- me kai ta ƙara ma da kansa a'a wai wannan ita ce ka'ida ba za a rage ba ba za- wannan shine ka'ida abinda aka sani kenan Ab- ab- abinda aka sani kenan amma kuma bai hana Allah a ikonsa ba in ka sada zumunta ya ƙara ma tsafar rai kuma yambullahu ma ya shafu wai sabbi Allah yana shafa abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya wa inda hu umul kitabu san fayil ɗinka dai shekara goma aka rubuta za ka shekara goma to kuma kila in ka kana sada zumunta ka har kai shekara ɗari ma wayannan casa'in duk yassara ne kawai wannan aikin alheri ne da kake to kuma haka ga wani aiki yana ƙara zumunta in mutum bai kula da wannan ba sai ya zo ya ta ba wanda ya isa ya a ƙara maka kaza kaza kaga kuma ba haka ba ne idan haka hukunci ko karatu sai ka tattaro sai ka tattaro abubuwa ba dan wannan abu da yake gabanka shi za ka yi hukunci da sai ka tattaro abubuwa a'a akwai abin da yake ƙara tsawon rai in kana yi na daga ayyukan alkhairi akwai abin da yake gajarce tsawon rai in kana yi na daga ayyukan asha duk sun ka duba hadisai kuma duk za ka faɗa to amma dai ka'ida da ta to an ce yanzu idan kai bako ka raka shi wannan lokacin da ka raka bakon nan shi baya daga cikin ajalinka da aka rubuta ma baya daga cikin duk mai waya sai ya kashe baya daga cikin duk mai waya ya kashe baya daga cikin ajalinka da aka rubuta ma baya ga wani yassara duk gaba ki daya to Allah ba zai jinkirta musu ba kwata wata kuma ba zai gaggauta musu mutuwa ba lokacin su bai lokacin su bai yi ba wa- wato su mutu Allah ba zai mutu wannan ba wa yaj'aluna lillahi ma ya kirahu har yau dai kafiran nan fa- ai, to kuma ko kai aka taɓo ka ai za ka yi ta mika ai an mun kaza an mun kaza an mun kaza bari a zama ubangiji tabaraka wa ta'ala har yau dai su kafirin nan waye ta'alna lillahi suna sanya wa Allah ma ya karahu na abin da su suke ki da an fusin da kawunan su min albanati na daga 'ya'ya mata wa shariki daga abokin tarayya har yau dai sun ce har yau da za su kula cewa ina da abokin tarayya ni Allah wane Allah abokin tarayya wanda ake bauta masa na daga gumaka kaza cewa ina da abokin tarayya ba a ce ko mai girma ba saboda girman Allah annabin Allah wannan ba ba an mai da shi abokin tarayya Allah ko mai girma saboda girman Allah waliyin Allah wannan ba abokin tarayya Allah saboda Allah ya zama haka rabbani ne hmm? ko iyaye wanda Allah ya ce a girma masu ko ulul lamr da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a girma wannan duk ba da su ake ba wannan girma masu girma ma Allah ne za ka ce da mai girma wa'annan shikenan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a girma hurmatullah wato eh, alamominsa da da- wanda yake dangana da shi wannan ba ka za ka ce girma wannan girma wa Allah bane ko ko an mai da shi Allah ba wannan ake nufi ba gunki na banza wanda gashi duk Allah ya kasu mafinsa bai amfanarwa bai cutarwa bai kaza kai ka sassaka shi ma kai ka halice shi ma ba shi ya halice ka ba duk da baki da to ka ce abu to ka ce abokin tarayyan Allah ne to abin mamakin in ji Allah ku fa mutane ko ku ba kwa san wannan yanzu waye yake so ko a ce shi da wane ma su ne masu kuɗi irin kuɗinsu ɗaya darajansu ɗaya a gari ai so kake dai a ce ka ɗara shi ko a kuɗi ba ka so a ce ga wanda kuka yi sa'a ai wane sa'an ka ne wajen kuɗi To, kokari za ka yi ta yi ka ce har sai mun tarar da shi mun wuce shi ko a karatun ma kaga dai shine wani lamari na Allah ko a karatun ma ba ka so a ce wane sa'an ka ne so kake dai a ce ai bai kai ka ba ai bai kai ka ba dai kaza kaza ko a wani abu so kake dai a ce wane bai kai ka ba wane bai kai ka ba to sai Allah ne za a ce shi da wane ɗaya ne wajen bauta tabaraka wa ta'ala haka ba ku san yaya mata to sai Allah ne tabaraka wa ta'ala za ku sa masa al-insanu dan adam la yuhibbul banati al'adarsa ne zai so a ce ya haifi ya'ya mata ko wala ya hibbu sharika zai san abokin tarayya a gwamnati ko a cikin hukunci ko a kaza kaza kaza sai su ya fasa a cikin shugabanci wa ihanatu rusuli kuma dan adam zai al'adar dan adam ne bare balarabe zai so ya yo ma aiken dan aike ka wulakanta wannan dan aiken to ka wulakanta shi kuma har yanzu akwai wannan duk kasar da aka wulakanta ambasadanta a wancan kasar to yaki za su shirya da wancan kasar ai an wulakanta ta in ba ta da ba a taba shi darajar kasarsu ne da komai ko mutum gudu ya zo ya shiga in ba sai cikin wani in ba kasar ba ta da halin da za ta shiga cikin wannan in ba san ta kamo shi sai dai ta zo ta kewaye in ba san duk gaba gida a ita kuma diplomasiya ita da wancan kasar ba in ba san a kasar ka rike ba amma kuma ba ka da ikon shiga kuma sai dai a yi ta diplomasiya da waccan kasar ministocin waje su ta kai da kawowa yadda waccan kasar za ta yadda a shiga ko ita ta zo ta shiga ta kamo mutumin da kanta ko ko ta yadda hukumar wannan amma wannan hukumar ta shiga cikin wannan in ba san rikici ya abu to ba sa ba wannan ma'aikan dan aikin ka kenan ba ka so to me yasa ku kafirai za ku ba wa Allah abin da ba ku so za ku haɗa shi da abin da ba ku so kuma a haɗa ku kuma ku wulaƙanta ma annabinsa kuma ku larabawa ne Ba a- ko ɗan aiki ya faɗa abu ana cewa ba a kashe ɗan aiki ba a da haka yana daga zaluncin da musailama kazzabi yayi da ya kashe ɗan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma al'adar laraba ba a kashe ɗan aiki ba a kaba ɗan aiki in an aiko shi ko yanzu misali za a ce wanda aka aiko shi ko ya zo ya sa farar tuta ko ya zo da farar tuta kaza kaza ko kuna yaki da mutanen wannan dai da aka aiko za a yi sulhu da shi ko zai zo ya ga lafiya kalau zai zo ya fita ba wanda zai taba shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko mata ake zo ya faɗa abin da ya faɗa manzo Allah yake da ana kashe dan ake da kai kan baka fita ba amma ita fiyarka lafiya kalau shikenan wannan shine al'ada wala yuhibbu sharika ba ka san abokin tarayya sirri sala sirri sala kuma ba a taba dan aike to ku dan menene duk ba ka san wannan kuka aikata wa Allah tabaraka wa ta'ala kuka ce yana da 'ya'ya mata kowace yana da abokin tarayya kuma kuka wulakanta dan aikinsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yanzu duk kun taba abin da ba a taba duk abin da ya same ku wato yayi daidai kenan وتسيكوا ألسنتهم الكذبة anna lahum al-husna kuma zaka ji ta gulu alsunatuhum al-kadhiba bakin su duk da wannan abu da suka kuma zaka ji bakin su tana shirgo ƙarya anna lahum al-husna wai aje aje lahiran ma idan haka mu ne ma aljan Muhammad ai ko lahira aka je yanda muke manya nan mu ne manya a can yanda muke manya a nan ko ga walid ibn al-mugira ma ce shi zai fiye ma to muhammad ga matirya aljanna faɗi da abin ni in je fiye ta zan yi gaba ɗaya duk gaba fiye ta zan yi duk gaba gida shi hawa ne ke cewa to in ce ko za ka ɗan sai min da ɗan ita a ka zo dai in sa mu gaisa ka fita to za a yi wannan wai haraban aljanna ake kuma ma Muhammad kafa yanda muke nan ba haka za a yi la uta yanna malam wa waladan in mun je lahiran ma yanda muke kafetatu da 'ya'ya da kuɗi ka haka za ka gama a lahiran to wannan rudi kenan mutum ya dinga cewa zai samu kaza a lahira ni ne da kaza kuma baya aiki baya aiki amma ya dinga cewa zai samu kaza a lahira yana da kaza a lahira insha Allah kuma ka ga yana aikin lahira tukuru to wannan yayi gaskiya ya ga mutum ne ya dinga ce ma kai ai nan da 2000 ka za ka ganni hakin alhaji ai mai kuɗi zan zama ni ba kai ba wa shirin zana cikin talauci haka to kuma ka dube shi bai bacci shine Lagos shine Kwatano shine Dubai shine kaza ai ai gaskiya ko in Allah ya yarda dai zai zama arziki Ahmad zai dinga cewa nan da kwana ka za zan zama mai arziki kuma ka duba bacci kawai yake shara to arzikin nan zai zo kuma a ga wannan rudi ne duka baki da to mutum ya ce zai samu abu a lahira ba laifi ba ne amma a ga yana aiki a ga yana aikin lahira yana sallah yana karatun qur'ani yana zikiri yana taimako yana duk aikin alheri to duk abin da ya faɗa ba rubi ba ne to kyau da ya tsara da insha Allah kaza kaza to amma mutum baya aiki kuma ya dinga cewa samu kaza wannan tamanni ne to sai ga duk bakunan tana girbo karerai alsinatuhum alkaziba anna lahum alhusna wai suna da aljanna ranar tashin kiyama so ƙarya ne kenan لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون ubangiji kenan Allah ya ce ƙarya kenan la jarama tabbas suna da wuta dai ba su da wata aljanna sun sun sun bani abin da sun ce ina da abin da su kansu ba su yarda da shi ba sun haɗa ni da abin da su kansu ba su yarda a haɗa su da shi ba sun wulaƙanta min ma'aiki sun fi yin la ilaha illallah kuma sai in sun zo waje na suna da wani girmama wallahi ba abin da suke da shi tabbas la jarama tabbas ai hakan suna da anna lahum nara wutan suke da ita kawai wa annahum mufriduna kai wa innahum mutajawizuna alhadda sun tsallake iyaka تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو وليهم اليوم yi hakuri ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tallahi na rantse da Allah laqad arsalna ila umamin min qablika na aika zuwa mutanen da suka zo kafin kai me na aika musu rusulan ma'aika ba zamani ba kai ne kadai wanda aka fara aikowa ba kuma ba jama'a ka kadai aka fara aikowa ma'aika din nan ba wallahi dukkan ma'uda suka zo kafin ku na aika musu ma'aika fa zayyana lahum shay'an yanda kaga ana yi da kai din nan haka ma ta faru wanta sai shaitan ya kawata wa su mutanen da aka aiko musu ma'aika din nan amma lahum ya kawata musu aikin su a sayyi'ata mumuna fara'awa suka ganta hasanatan kyakkyawa fa kazzabu rusula sai suka karyata ma'aikan nan namu fa huwa waliyuhum al-yawma to yau ma haka ake ciki yanda shaitan ya kawata wa yancan na wancan zamani to yau ma haka ake ciki fa huwa waliyuhum al-yawma yau ma shaitan din nan shine waliyin kafiran nan na zamanin ka ya rasulullahi mutawalli umuruhum shi ya jibinci lamuransu shi ya kawata musu ƙarya ولهم عذاب shi أليم kenan azaba mai raɗaɗi ta samu irin wancan kuma ta same su mu'limun fil akhirah sai dai su a lahira sai dai su al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai azabtar da su kamar yadda azabtar da wancan ba Allah ba zai kifar da su kamar kafirai ba girmamawa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma za a azabtar da su a lahira dai وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب alqur'ana wa ma anzalna alayka mu saukar a gare ka ba ya muhammadu ya kai muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba mu saukar da alkitaba littafi alayka a gare ka ba ai alqur'ana shine qur'ani illa litubayyana lahum sai dan kai bayani gare su ma nuzil- ma nuzila abinda aka saukar musu ai ma unzila alqur'ana ba a saukar da qur'ani ba illa li yubayyana hu rasul sallallahu alaihi wasallam sai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yayi mana bayanin sa yayi ko sallallahu alaihi wasallama wayannan hadisai na sa duk gaba ɗaya bayanin qur'ani ne wannan maganganu na salafu tun daga sahabbai da mabiyan tabi'ai da kaza da kuma na daga malamai duk gaba ɗaya duk bayanin abin da manzo Allah ya yi bayani a kai ne su ƙara warware mana abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya a ƙare duk wani littafi ma muradin sa kenan ya bayyana wani abu da ya ɗan yi nauyi ya ɗan yi wuya kaga Qur'ani da cewa kawai dan yana larabci ne za a iya gane shi da ba sai manzo Allah ya yi bayani ba ai larabci ai yare ne kawai amma dole wani abu kuma sai manzo Allah ya yi bayani shi yafi kowa sanin me Allah yake nufi don haka ba haka kawai za ka jawo aya ka ce za ka yi bayanin ta ba ko za ka yi hukunci da ita a sai ka ji a manzo Allah ya fahimce ta dan za ka ga ga yanda take faɗa daban wanda ya fahimce ta daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda ya bada hadisin ta daban ba soke ta akai ba a bayanin ta ne to haka wani hadisin ba haka kawai za ka ce za ka ɗauko shi ka ce ai ga shi ba yanda zahirin da nasa yake ba sai ka ji yaya sahabbai suka suka fahimce shi yaya suka aikata da shi duk za ka gani shine ma'anar sharhi wannan sharhin littattafai din nan shine ma'anar tafsiri shine tafsirin qur'an nan ya a faɗi yaya manzo Allah ya fahimci ayan nan in kuma bai yi magana a kanta ba to yaya malamai da sahab suka bi ka'idar larabci suka fahimce ta to haka kuma shine ma'anar sharhi a ce sharhin sahihul bukhari sharhin sahihi muslim sharhin turmuzi ba wani littafin hadisi haka akwai sharhin sa me ya ma'ana sharhi inda kawai gundarin makarin nasa ya isa a'a sai ka ji yadda malamai suka fahimce shi sai sun hada shi da yan uwansa an fitar da hukunci sai an bi ka'idan yadda larabci yake yadda me yasa annabi ya faɗi wannan irin ka'idan larabci ga yadda ka'idan larabci to sai an fitar da wannan hukunci sai ga hukunci ya bayyana an ba haka mutum barnar da zai yi sai ta fi gyaran da zai yi yawa duk gaba gida to mu saukar da qur'ani a gare ka bayan manzo Allah sallallahu sai dan kai musu bayanin wato allazi talafu fi abinda suka yi sabani a cikin sa min amri dinin na daga lamarin addini wa hudan kuma mun saukar da shi shiriya ne wa rahmatan jin kai ne da qaumi yununa ga mutane da suka yi imani qur'ani shiriya ne qur'ani rahama ne ga mutane da suka yi imani bihi suka yi imani da shi wa karfa ala sallallahu alaihi wa sallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata wannan wa qad uhiya Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama jawami'ul kalimi matattarar hikima Allah ya ba shi matattarar hikimomi a cikin kalma ɗaya sai manzo Allah ya dunkule hikimomi duka sai manzo Allah ya dunkule hikimomi masu yawa a cikin jawami'ul kalimi gaba gida bi haitu na ɗaga bi kalimatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da waɗansu kalmomi na larabci la yumkinu lil insani mutum balarabe dan dai mujarradin mutum kawai ba dan cewa wannan annabi bane da bai sai magana da irin wannan ba bai sai magana da irin wannan ba an yanti ka biha yayi magana ita ka kaulihi kaman faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama almuslimuna tatakafa'u dima'uhum musulmai jininsu tana yin kama cikin hukunci in mutum ya kashe musulmi ko a yi kawali a kashe shi saboda ya kashe wannan musulmi ko a karɓi diya amma ba za a ce wannan musulmin ai babba ne mai daraja ne tun da wannan musulmi ya kashe shi sai an kashe irin su wajen guda goma ko wajen a'a jinin musulmai ɗaya ne darajojinsu ɗaya ne musulunci ne shi ne ubansu duk gaba ɗaya jininsu ɗaya ne su saka fa jima'u waya tsa fi zimmatihim adnahu mafi karancinsu yana tafiya a cikin wato amanarsu a ransu da girmama wasu yadda za a girmama kowane babban musulmi haka ɗan ƙaramin ma yadda za a kiyaye kowane babban musulmi haka ɗan ƙaramin ma duk gaba gida yadda kake kallon kanka kowane musulmi da daraja sai dai malami ana girmama sabi da ya ƙara da ilimi ko kuwa hukuma ana girmama sabi da ta ƙara da hukunci don ku iya amma dai ta wajen jini ta wajen hukunci ta wajen waye duk ɗaya ne amma ba a kashe musulmi dan ya kashe kafu duk gaba kida sai dai in ya kashe zulmi wanda ake alkawarin zaman lafiya da shi to shi ma daidai yake da musulmi dama zimma ma'anarta an kafa hukunci duk abin da yake kan musulmi yana kanka duk abin da ya zama na musulmi ya zama naka shine ma'anar zimma shi musulmi abin da yasa ake cewa da zulmi ya dinga ba da haraji ba dan wai musulunci ya zalunce shi ko ya amfani da shi ba a'a shi musulmi shi ma yana da nasa sunansa zakka musulmi Allah yana karban zakka a wajensa ya ba wa talakawa kuma abin da talakawa suka ci suka bari a yi gyaran gari a biya sojoji a biya kaza a yi kaza kaza irin wannan tax da ake cewa haraji na wannan zamani to haka shi ma gafirinsa ya biya wannan haraji don a gyara gari duk gaba gida to in dai an yi wannan da shi an ya biya wannan haraji to duk musulmin da ya taba shi sai a kashe shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya cuci cuci kafirin zaman lafiya ba zai ji kanshin aljanna ba ana jin kanshin tafiya tafiya shekara 500 ba zai ji kanshin ta ba kaga ai zai ce ba musulmi na taba ba a'a sai na kuma ka zo ka taba musulmi wanda yana cikin wannan zimma ta Allah tunda yana cikin wannan tsari na musulmi kaza kaza to dole ne musulmi in ba shi da shi dole ne masu shi daga cikin musulmi su ba shi shi a wajen ibn hazan ma ba yanda za a ci mushi kamar na tsirra gaira bagin wala adi duk wanda ya bukata ibn hazan ya ce wai musulmi ba su da abinci ne musulmi ba aka ce musulmi ita to ya za a ce wanda aka hada su ɗaya da komai a ce gashi har ya kai ya ci mushe in shi a wajen ibn hazan a hukuncinsa kakka kama alƙalin garin ku ba zahiriya ba ba shari'a bin hazar galibin mu malika ne su ba wannan amma shi a wajen ibn hazar in kaga za ka mutu kana jin yunwa to kakka ci mushe je kakka ci abincin wani musulmi ce ne zubo dan wake da kaza hado iya wanda za ka ci sai ka ji to kai wallahi mutuwa zan yi shi sa na ci kai ni wajen alƙali in an je wajen alƙali ka ce ai kaza kaza to shi a hukuncin ibn hazar ba wani ko kallon sa ba za a yi ba sai hukuma ta biya sai alkali ya fito a ji a ebo kudin a baitul mali a biya lalle wannan mutuwa zai kuma musulmi ne yana cikin yan uwansa washe musulmi zai mutu cikin yan uwansa duk gabaki da to ma'ana darajojin suna rayuwa ko kuwa idan musulmi ya kafa sulhu ko ya kiyaye wani ko ya zama tare da wani yace na kiyaye shi kuma da iya hukunce-hukuncen da hukuma ta sa a iya kiyaye wannan to ba wanda yake taɓa wannan ba wanda ya sai taɓa wannan sai dai kaddan kana musulmi mutum ya taɓa hukuma ya yi laifi ko ya kashe wani ko ya kashe za ka kiyaye shi a to wannan ba kiyaye maka masa kaso ba gaba ki da to wannan kenan to yana daga cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanzu ba hukuncin ake nufi ba yadda hikimar magana take yadda hikimar magana take ai ga wani ya iya hikima a cikin magana dama hikima ita ce babban abu wanda Allah ya bashi ya bashi alheri da yawa yana daga hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kalimi aslim taslam wannan shi ya fara faɗa ba abu aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn musulantaka ku fita aslim taslam jinazi ne ga abu aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka guda biyu to irin wannan irin wannan suna na hamal watisu yau tanjeru ya yi zafi manzo Allah ne ya fara faɗan wannan idan ka duba maganganu za ka ga maganganun da laraba dama suna da sun gaje shi kamar wani karin magana da za a ce kowace yare suna da karin magana iri kaza za ka ga maganganun da manzo Allah shi ya fara yin su sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi jawami'il annabi haruna alaihi salatu wa salam Allah ya ba shi fasaha ya ba shi wa aki haruna huwa afsahu minni lisana dan uwana haruna ya fi ni fasaha harshe ana son mutum mai fasaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi fasahar kuma shi ya bashi jawami'il kalim kalma ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai amfani da ita kowane mai fanni ya ce fannin sa ne da haka kake ganin wani zubin hukunce hukunce yayi yawa a cikin addinin kalma ɗaya manzo Allah zai faɗa amma kowane ɗan fanni zai iya cewa wannan kalmar da fannin sa ake malamai suna cewa misali kibiya kibiya tana daga cikin jawami irkali kibiya in ka ce kibiya wani yana zai ce ma abin da ake nufi wannan abin da ake harbi da shi ai farauta da shi wanda ake sata fari wanda ake sata a cikin fari da baka ko wannan kibiya da za a harba a kashe abu shine kibiya wani kuma zai ce a kibiya abu ne da ake mata suke kitso da shi su tsaga gashin kai da shi ita ma sunanta kibiya kibiya kitso wani kuma ce ma kibiya abu ne da ake alama da shi wannan aro da ake sa alama ko ya nuna ma akwai gidan abinci nan ko ya kaza kaza ai ga kibiya ta kalli nan ma'ana alama wani zai ce ma kai da Allah sunan gari ne akwai gari kibiya a cikin Kano wani ce a'a magana ce ai magana ce aka yi kamar wata ce suke tare suke tafiya da akawata ta ce to ni zan je karatu ta ce to ni kuma zan je gida kaza in ki taso ki biya gidan nan ki same ni ki biya haka yanzu ta shigo da shi cikin zance kalma ce zance ne wani abu ne da gashi a taba shi da to jawami ilkallin kira kamar Allah sallallahu alaihi wasallam haka tuma ganin sa suke sallallahu alaihi wasallama dan haka kalma sai za ga an malamai ayi littafi guda ana sharhin ta akan hikimomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to والله أنزل من السماء ماء فآيده لرجع بعد موتها والله ubangiji tabaraka wa ta'ala anzala min as-sama'i shine ya sauka ya saukar daga sama ma'an Allah shi ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda Allah tabarak wai alamar za a yi tashin kiyama ga misali Allah zai kafa Allah ne sai ya saukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda Allah ya raya kasa dinna ba su da tsiro idan rani ya rani fari ya far za ka ƙasa ta bushe kuma jan ƙasa za ta gani kawai ta bushe guguwa na tashi rairayi na tashi rani ya rani kenan wai kamar ta mutu saboda ta bushe to fa ahya bihi al-arda Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da ruwa yanzu yanzu ga ƙasa ta yi zafi ta kumbura tana turi kuma ta kumbura ta yi zafi kuma a nan da nan ko kun zuwa yanzu za ka ta yi tsoro kuma ciyayi duk sun fito yanzu za ka ta yi kore ka shar kuma ta rayu har kuma ku zo kuma ku ku yi shuka a ciki fa ahya bihi al-ardh Allah ya raya kasa bin nabati da sulaluka ba'da mautiha bayan mutuwa ta ayyukiha bayan bushewarta إن في ذلك لآية لقوم يسمعون inda fi zalika cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa din nan akan busasshiyar kasa yanzu yanzu ya raya ta sulaluka su fita da wannan tsiron ina yake matacce ne busasshe ne ma ko ma sai wasu wani ba za a gani ba amma yanzu Allah ya saka da ruwa na sai ga yara ya kasan nan ma'ana sai ga yanzu duk tsarurrukan nan kuma sun yi rai a ce da mata ne duk suna kwance a cikin ƙasa din nan ƙwayannin su duk suna nan amma dai a bushe amma Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ruwan nan shikenan kuma sai ya raya su sai ya raya su yadda ga haka ko mun mutu ma Allah tabaraka wa ta'ala zai raya mu zai tashe mu tabaraka wa ta'ala ba to inna fi zalika cikin Allah ya saukar da ruwa din nan ya raya busasshiyar ƙasa wallahi la ayatan akwai aya akwai wato alama dalatan da shiryawa alal ba'sa abu tashin kiyama amma gawa li qaumin yasma'una ga mutanen da suke ji ji na karba وإن لكم في الآن la ibra wato wato izna wani wa'azin da ya tabbata gare ku idan ami a cikin dabbobi ku zo ku ji wani misalin kuma ga wani wa'azi da in dai kuna da hankali ya dace kuma ku yi tafakuri tunani a kansa wato izna ta wato izna ta tabbata a gare ku ko fil an'ama a cikin dabbobi نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين wato ga wa'azin ga- ga- wato ga abin da inda kuna da hankali ko ayi izini nasikum mimma fi butunihi muna shayar da ku abin da yake cikin dabbobin yanzu yanzu ka zo ka tatsi nono fari tas mai kyau madara ki- madara ka tatse ta daga saniya ko ka tatse ta daga akuya ko ka tatse ta daga rakumi duk gaba gida da za ka yi tunani ta ina wannan abin ya zo ka sha ka ji daɗi ba ba zai shake ka ba ba za ka ji wari ba ba za ka ga kashi a ciki ba amma ga ita cikin hantsa ka taso shi amma ba za ka ji wari ba ba za ka ji wato ba za ka ga ya canja eh, ta abin da zai zo ba to muna shayar da ku madara mai daɗin sha mai shigewa a makogwaro da daɗi ba ba ta shake ka ba ba ta yi wani ko ta kama ma makogwaro ba ta ina wannan madara ta fito min baini farfi ta tsakanin tattaka abincin da yake cikin tumbi wannan abinci da dabba ta dinga ci ta dinga ci ya zama tumbi din na wanda in an fede ta wannan tumbin sai dai ku zubar da shi ba ka so ma ya taba ku to ta tsakanin wannan kashin cikin tumbi din nan tattaka wannan tuka abincin nan na cikin tumbi min bainu farsin tsakanin sikilil kirshi wato wannan abinci da yake cikin tumbi wannan tattaka da take cikin tumbi din nan wadani da jinin da yake jikin akuyar ko yake jikin saliyar ko yake jikin abu tsakanin kashin nan da jinin nan fa nan na taso muku wannan farin abu mai daɗin sha nan na taso muku madaran nan kuna sha bata zo da jinin nan a jikinta ba bata zo da kashin nan ba bata zo da warin tumbin nan ba bata zo da komai ba gashi nan kuke shan sa mai daɗi ku yi madara ku yi kindurmo ku fitar da man shanu ma duk ku fitar da kaza kaza amma ka ji ta hanya biyun da aka da aka zo da shi wato ta tsakanin wannan da ta kafin nan da yake cikin tumbin nan ko wa damin da jini sai na taso muku labana madara salisan tatacce la ya shugu shay'un wani abu bai gurbata shi ba min alfarsi na daga kashin nan wa dami ko ko na daga jini na daga jinin nan sa'igal lishan mai dadin sha mai dadin sauka cikin makogaro sahalal mururu mai sauki mai saukin shigewa a cikin makogaron ku fiyo kuluki a cikin makogaron la ya gusu bihi ba a kwarewa da shi ba a shakewa da shi ko to wanda ya ma irin wannan ai da abin da ya ce ma zai iya zai iya a ce dai daga cikin tumbi daga cikin jini aka tato wannan madara mai daɗin sha ɗin ai Allah mai iko ne tabaraka wa ta'ala ya tashe ku kiyama wa min samaratin nakhili wa la'anabi tattakizuna minhu sakaran wa rizqan hasana yana daga cikin ni'imomin Allah ne wa min samaratin nakhili daga cikin ƴaƴan itatuwan dabino wal a'anabi da inibi tattakizuna minhu sakaran kuke yin giya da shi kuke yin maye kuke matse shi kuma ku nika shi ko har ya zama giya sakara sai hikima qur'ani tana da yawa bai sai sanda ki nuna min khamra suke yin giya dan khamru larabci ne kuma ina bi tsumi diya a khamru vinegar din nan kallu diya ta duk abin da ka nika shi har ya zama wani nau'i kaza a ce khamru amma sai Allah ya faɗi mazdar kuke rikan maye dama laifin ya zama maye hukuncin a maye yake duk abin da ya sa maye ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama giya ko me shi amma abin da bai sa maye ba ko da irin su daya yanzu haka da kwalbar inabi na sha din nan da kwalbar inabi mai mayan iri ɗaya ne jan nasu iri ɗaya da duk gaba ɗaya amma wannan an sa non alcohol ba maye a ciki wannan ku an sa da maye a ciki to wannan mai maye a ciki din ya zama haramun wannan mara maye din a cikin shari'a ba ruwanta ya zama halak ya zama duk ga baki daya ko to shi ake nufi tatta ki zuna min sakaran kuke rikan maye a cikin sa larabawa suna yin giya ta dabino suna yin giya ta inabi wanda ita ma yanzu duk duniya aka fi giya ta inabi din nan suna yin giya ta inabi to kuke rikan maye amma wannan aya wannan sura dama suran maka ce dan haka take da ijazi wuya fassara wuyan magana har tsakiyar magana saboda tauhidi ake koya aya suran maka ayan da suran madina muke fau fau fau fau haka zaka ji ana gudu ana ta fassara ta duk gaba ki amma suran maka ce dan haka kuma take yaban giya tun kafin a haramta ta haramta giya ya faru a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu an haramta giya duk gaba ki to idan hakaran giya ne amma idan ana nufin gina wato tsumi idan ana nufin tsumi har yau ana shan tsumi wannan lemukan kwalba din nan wanda ba maye a ciki shikenan har yau ana shan su wannan in haka ne har yau wannan aya tana nan ni'imar Allah take gaya mana ai muna shan tsumi din duk gaba gida in kuma dabinan ne kwayar dabinan ne har yau gashi muna buɗe baki da shi kasuwanci ne rikakke jari ne dabilo dabino jari ne sosai kuma kasuwanci ne ake to in dabino ne kaga har yau wannan ni'ima ce idan inabin ne ma ana cin inabin ɗanyensa sannan kuma ga zabibi busasshen inabin wanda ake sawa a cikin abinci ko a dinga cin sama haka busasshen inabi shine zabibi kaga shi ma yau ana amfani da shi in kuma kuma ana yin kallo ana yin vinegar vinegar din nan ana yin sa ruwan ruwan kallo wanda ake zuba abinci ya sa abincin ɗanɗano ko ya canja wani abu a ciki duk su ake nan naga to kuma sannan ana yin maɗi inabin gabaki ɗaya ana narka shi shi ma a yi abin sha da shi to haka har yau wannan aya tana nan tana yin mana tana faɗan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala wannan din ni'ima Allah ne tabaraka wa ta'ala kuke rikan giya giya an haramta ta uzu billahi amma har yau dai wa rizqan hasanan da arziki mai kyau ku yi tallan dabina da inabun da sinigan da kuke yi da maɗi da kuke yi duk baki ɗaya wannan duk daga falalan Allah ne إن في ذلك لآية لقوم يعقلون inna fi zalika a cikin wannan abin da to wanda bai wanda shi kuma ba a wajen wayannan yake sai ga to wannan duk ba mu da su ai kai ma kana nan da wani abubuwa da muna shan coca cola da su eh, fanta da su sabirin of da su wane ne ai ma duk muna shan muna wannan in baka zama dilan dabino ba ai ka zama dilan dawa ko dilan wake ko dilan eh, abu duk da abin da ai kowanne irin kayan da yake wajen kaga yanzu in magacin giya ne kuma wannan ta laraba ce amma yanzu kuma gane su kuma suna da tasu ta kwakwa ta wane ne saboda su kuma kwakwa ce a wajensu wanda kuma kwakwa ce a wajen suna da nasu ainihin giya kwakwa din suna da da dabino ko wata irin bishiya da suke karkarta ita kuma ta dinga zubo da abubuwan kowane lokaci to in kuma mutanen da ba su da kwakwa din ne kamar irin mutanen mu na nan har nan nan su kuma ba kwakwan ba dabina su kuma suna da dawa su kuma burkutu da suke ai duk da dawa suke dawa ba ni'ima ba ce me muke ji mu koshi ka gani kuma su an haranta giya to wannan ba ni'ima ba ne burkutu ba ni'ima ba ne amma da lokacin da ba haranta ba ne ita ma sai a ce ni'ima ce da ita kuke sha ku ta tambele a uzu billahi to mun kuma yanzu ai za mu ta cin dawar ai ta yin komai ko ayi kunu ma ayi kunu ayi wane ne to wani zan hasana inna fi zalika cikin duk wannan abu da aka ambata la ayatan wallahi akwai ayoyi da kaumin yaki wanda ga mutanen da suke hankali zakaru sun faɗa annal hasan bin ali shugaba sayyidina hasan dan sayyidina ali karamallahu wajahu shaka inda hu rajulun wani mutum ya zo ya kawo ƙarar balada ta rashin hadda ya ce shi da kiki ne wani ya zo ya kawo makara cewa ni da kiki ne ba na iya riga karatu fa qala lahu sai sayyidina hasan yace da shi alaka zauja kana da mata qala na'am yace ina da ita qala lahu tu'ika shay'an min mahariha je ka ce ta baka dan wani abu na daga cikin kuɗin sadakinta da san ranta amma ta ce ta dan baka dan wani abu za ka yi magani da shi ta dan baka wani abu min mahariha daga cikin sadakinta an dibi nafsin da daɗin ranta to abinda ta baka tashtari bihi labanan ka je ka sai madara ta sha wa asalan ka je ka sai zuma da abinda ta baka wa khalidu bima'il madari ka ka ebi ruwan sama kuma ka hada waɗannan guda biyu da su da zuma da madara da ruwan sama ka hada su da shi washribu ka sha ta kun fahima yanzu za ka zama mai hadda duk da baki da ai kaga ya yi kama da maganin wani wanda muka faɗa can wajen maganar zuma wanda shi ma yake haɗa ruwan sama da zuma ga baki da shi suke man magani to shi kuma ga sharibi ya haɗa hadda madara ma duk da baki da to fa fa'ala zalika sai wannan mutum ya je aika fasara ayatan fil fahmi sai da ya zama kwamfuta wajen fahimta duk abin da ya ji ya rike ya gama to haji wani magani kuma wanda ba shi da matan sai ya karbi na babansa ko na abu to faƙala al-hasan sai hasan ɗin ya ce a kaza ha faƙala hasan al-basari hasan al-basari ya yi sharhi a wannan abu da mai sunansa sai yana hasan ya yi faƙala sai hasan al-basari ya ce a kaza ha min kitabin lahi a littafin allah tun sai yana hasan sai yana hasan yana da hikimomi da yawa yana da hukunce bai ɗaukan abu sai da a littafin allah a littafin Allah duk da yana da sassauƙar ra'ayi hatta sai na Ali yana raunana ra'ayinsa yana cewa bai san ko ba sai abin su sai kaza shi da ake magana sa daukata yana da haƙuri irin na kakansa sayyidina Hassan yana da haƙuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hussein yana da hali irin na babansa sayyidina Ali sadaukar takarsa da yakinsa da kaza da haka za a gan an zo shawara shi sai na hasan zai nuna kan ma ai abu shi ko sai na usain ya ce ai to me nike jira ma ba za a yi ba sai na ali ya ce haka ake amma wannan banda abinci mai banda ce abinci mai ya sani ai to ga mu karasa wannan magana hasan al-basri ya ce ya riko daga littafin Allah ne akaza hamin kitabillahi Allahu zakara fil mahari Allah ya faɗa cikin sadakin mace fakulu wa hani'an mari'a duk abin da matarka ta baka bayan ka bata sadaki ka bata dubu ɗari sadaki ka dawo ma da dubu goma ko ta dawo ma da dubu hamsin ta ce dubu hamsin to fakulu wa hani'an mari'a ku ci cikin daɗi mai daɗi halattun wannan abin da ta ba ku to ka ji hani'an mari'a wa zakara fil asli Allah ya faɗa cikin asadi zuma annahu shifa'ul nafi shifa'ul linnasi to wa zakara fil ma'il madari Allah ya faɗa cikin ruwan sama ma an mubaraka ruwa mai albarka wa zakara fil labani Allah ya faɗa cikin no cikin madara khalisan sa'igan lisharibina khalisan sa ala izashta ma haza idan hani'an mari'a ta haɗu fihi shif da fihi shifa'ul linnasi da ma'an mubaraka da khalisan sa'igan lisharibina dole ai amfani dole ta yi magani in wayannan suka haɗu dole sai magani idan ta ma haza in wayannan suka haɗu labudda an yi asira dole ya magani dole a ga tasirinsa to haka sai yana hasan yake wani ya zo ya ce masa talauci ya min yawa ita je ke aure je ga aure shi ke mutum ya je aure talauci ya ƙaru ya zo ya ce to jikan annabi ai da yanzu da ne auren ne ma na shiga wani bala'in da da ban san shi ba ma ije to sakata sakata shi ke ne ya sake ta kuma sai arziki ya zo ce to kuma haka yanzu na sake ta kuma arziki wai me yanzu ne ka gaggaya mana sai ce a'a da da kace talauci ya dame ka na zaci kana daga cikin wanda za su yi arziki da aure ne saboda Allah ya ce in yakunu fuqara ayyukum Allahu min fadli in talakawa ne in suka yi auren ma Allah zai wadata su daga falalarsa ashe kai baka daga cikin wayannan Allahu akbar to da ka zo gawaye nace to sakata saboda Allah ya ce wa in yatafarraqa yukunillahu kullam min sa'ati idan suka rabu ma Allah zai azurta kowanne ashe kai kana daga cikin wanda sai an rabu ne za ka yi arzikin duk gaba ɗaya aji malamai ko aka ake faɗa karatu malam in ka ji maganganun su kasan nasu ne sharifai magadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waliyai duk su ne dai magadan manzo Allah magadan ilimin baɗin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai na zahiri magadan ilimin manzo Allah wanda Qur'ani za su faɗa da hadisi za su faɗa in suka faɗi magana ba ka taɓa jin wauta a ciki ba sai ka ji ilimi ne amma wanda yake ta kwakwalwarsa zai dinga shatowa kuma ya ce shi malami ne ko ya ce shi wali ne a yanzu yanzu aka ji bugun yanzu aka shirme malam ba yanzu yanzu aka gane amma in dai waliyan ne in dai saboda daga Allah laduni ne Allah ku shirme ba zai zo daga wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala in dai malaman ne Qur'ani za su fassara ma ko hadisi sai dai kai ba za ka iya gane shi a sarri ba sai ka yi musu abu sai to ai ka ji yanda abin yake sannan sai to ba ka taɓa jin shirme ya fito daga wajen su ba amma ba a yi ta shawo ko shirme iya kwakwalwar mutum ya ce karatu ne ba to وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا yana daga cikin ni'imomin da Allah ya muku wa auha rabbuka ubangiji yayi wahayi ila nahli zuwa kudan zuma an itachizi min aljibal biyuta ke kudan zuma kirkigi da daji a cikin duwatsu da zaki dinga tarowa zuwa gare shi kina yin wannan abubuwa da kike yi ko to kirkigi da wato duwatsu gidaddaji wa min ash-shajari wa mimma ya'rushu wa min ash-shajari kirkigi wato bishiyoyi dai buyutan su wanda zama gidaddajin ki wa mimma ya'rushu da abinda yan adam suka gina miki kuma suka ce nan suke so su yi zuma din to shikenan duk yi musu a nan wajen dan haka mun faɗa gidan zuma ganga yara ga duwar wasu ko kwa bishiyoyi ko ko abin da ake gina mata ta yi idan ta a kai ko wannan duk abubuwan da da irin na tura na yanzu na kaza dai in dai an gina mata Allah ya horo ta yi a ciki inda ba in kuma ba a cikin wa'annan ba ga ta yi ba wani ma arshuna da abin da ya bununa laki suke gina miki summa ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك zulala sun makuli sannan kici min kulli samarati na daga dukkan 'ya'yan itatuwa aka ce ai ba'arin su kenan ko fasuliki sannan ki bi udukuli ki shiga subula rabbiki kafar kan ubangijinki fi talabil mar'a cikin neman abinci zuma akwai irin nau'in abincin da take ci in babu anan inda take sai ta yi tafiya mai nisa sannan ba kowane ruwa take ba ta shan ruwa mai kazanta kuma ba ta shan ruwa sai ruwan daɗi to za ta iya tafiya mai nisa ta je ta shawo wannan ruwan kuma ta biyo hanya ta dawo inda take yin wannan zuma din ba ta bata ba saboda wahayi ne ita wahayin ilhama Allah tabaraka wa ta'ala ya mata to sannan kibi na daga hanyoyin ubangijinki zulalan wato suna abun gorewa jangu zaludin ai musakkaratan laki an hore miki wannan hanya a ciki ba za ta wato kaucewa hanya ba ba za ta ji wuyar hanya ba wa in tawa'ara ko hanyar nan ta yi kaushi wato komai daji zuma za ta iya bi komai surkukin daji zuma tana iya bin sa to wala tazilla kuma zuma ba ta bacewa hanya wa in ba udar komai nisan duniya da taje sai ta dawo nan inda take kwannan nata nan za ta zo ta zuba saboda Allah ne ya mata wa'ayin ilhama Allah ya sakare mata hmm.
يخرج من بطونها شراب مختلف nalwanu yana fita min buduni ha ya karuji yana fita min buduni ha daga cikin zuma sharabun abin shahuwal aslu shine zuman kanta wannan ruwan zuma yana fita ne min buduni ha daga cikinta kila daga bakinta kila kuma kashinta ne yana fita muktalifin alwanu ya sassaba launinsa ya saba wani ja wani fari wani kuma yalo haka za ka ga duk sun fita fi shifa'un linnasi فيه شفاء linnas للناس akwai waraka ga mutane magani ne ga mutane duk mun yi karatun wannan a can farkon sura din ko magani ne ga mutane akwai wanda suka ɗauki ba'arin cuta ba kowace cuta ba saboda Allah ya naka ya maida shifa'u din na kira bai mata alif da lam ba ba bai ce fi shifa'u sai Allah ya ce fi shifa'u na kira ne ma'ana ba'arin wa'ansu cutan ba duka ba wa'ansu daga cikin malam sahabban ma tun daga malam suka ce a'a ai kowace cuta ma mai akwai wanda suke yin kwalli da shi ma in cutar ta kama ta ida ne akwai wanda hakulji shafa ma suke yi har cizon eh, dabbobi sun yi musu kowane kowane irin cuta shi amfani suke da ita min al-auja'i na daga cututtuka kama dalla alaihi tankiru kamar yanda nakara wannan shifa'u din ta nuna ila ba'arin cututtuka ko ko dukkan cututtuka ma ko kowace cuta ma wato wato nakara tana nuna kowace cuta ma ja'a rajulun wani mutum ya zo idan rasul sallallahu alaihi wa sallama zuwa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da manzo Allah aki istadlaka batnuhu dan uwana cikin sa ya guda ta kama shi قال له الرسول sai manzo Allah yace da shi askihi asalan ka shayar da shi zuma fasaqahu sai ya shayar da shi sai cikin ya ƙara gudana faqala saqaituhu wa lan yazad illa istilaqan na shayar da shi bai ƙara ba sai dai gudawa nan sai sakin ciki qala askihi asalan manzo Allah yace je ka shayar da shi fasaqahu ya kuma shayar da shi qala saqaituhu wa lan yazad illa istilaqan na shayar da shi bai ƙara ba sai dai warwarewa ciki cikin ya kuma gudana qala askihi asalan manzo Allah yace je ka shayar da shi ha'a na hudu kala sai manzo Allah yace sadaka Allah Allah yayi gaskiya wa kaza batanu hakika cikin dan uwanka yayi ƙarya fasa kawo sai shayar da shi fa bari'a sai mutumin nan ya warke ka annama mishi dan nan iqali kamar an ta cire shi daga cikin bari shikenan ya tashi to nan ma duk an yi malamai duk sun yi likitoci sun yi bayani sun ce kila gudawar da ta damu wannan ta daga cututtuka ne wani virus ne a cikinsa to irin wannan kuwa so ake a ba mutum abin da duk wannan zai fita daga cikinsa sannan a bashi maganin da a yi ma ƙarin ruwa a yi ma kaza kaza duk likitoci sun san wannan to kila irin wannan abin da ya same shi ko ka gudawa mutum ya ci abinci cikin ya kume har wato azumi ya kama shi to wannan a bashi abin da cikin zai zube gabaki da shi yake nema ko kai ma wani zuwan kana shan abin wankin ciki abin da zai wanke ma ciki to dan haka manzo Allah yake a bashi zuma ga baki da to kuma wannan hadisi sai ya ƙara ƙarfafa wanda su gani suke a cikin ko me zuma maganin sa ne kuma haka take to إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون wannan wa- wa- wa- cikin cewa Allah ya wa zuma wahayi din nan ta dinga shan wa'an cin wa'annan abubuwa masu daɗi din nan da kuma ta bi hanyoyi din nan za su je ta nemo abinci a ko ina ike da duk wannan hikimomi da Allah ya bata duk wannan karatuka da muka yi la'ayatan wallahi ayoyi ne da kaumin ya tafakkaruna ga mutanen da suke yin tunani fi sun yi cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala والله خلقكم ثم يتوفيكم Ubangiji shi ya halice ku dai, halaka kuma Ubangiji shi ya halice ku walan ta kunu shi an tun ba ku zama komai ba. Allah shi ya halice mu ba mu zama komai ba sun mai tawafe ku sannan Ubangiji shi yake karɓar ranku. Idan ki zaya ajalukun lokacin da wato ajalinku ya cika ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد بعد علم علم shay'a شيئا wa minkum akwai daga cikin ku man yuratu wanda zai yi tsawon rai har a mai da shi ila arzalil umuri zuwa kaskantaccen rayuwa wato a mai da shi kamar farkonsa in yana da ƙarfinsa yana da saurayinsa yana da kyansa yana da ƙarfinsa yana da komai har ya zamanto kuma ya ragwagwabe kuma ya koma riddigegge cikin wato mafi kaskancin rayuwa har ya zama ma kuma in ba tufan in kuma Allah ya yi kuma ma kan ma ya warware kuma duka ga yana abubuwa dai kashi a zaune fitsari a zaune ko ya faɗi wa'yansu maganganu da bai dace a faɗa amma shi duk ba shi da hukunci duk ba shi da hukunci wanda Allah ya jarrabe shi da wannan in yi hakuri ya yi mai hidima Allah zai ba shi lada duk gaba ɗaya ba shi da hukunci ba wai ko sai dan yayi wani laifi ba kuma haka kwakwalwa akwai kwakwalwa wanda tana da ƙarfi akwai kwakwalwa wanda kuma nan da na yi ta saki kuma kaga yana faɗan maganganu kala kala yana abubuwa saboda tsufansa to ai a kasihi ila arzalil umuri zuwa makaskancin rayuwa ai a kasihi makaskancinsa min al saboda tsufa wal hirati da haukan tsufa za ga tsoho kalika wato hankalin ya tafi da yawa zaka ji tsofin an tambaye ce kai yanda kaga gashi na yayi fari din har kwalwa ta ce fari a dai ni kawai kan je in sako ma wani abu da zaka da da abu to an ce mutum yana da hanyoyi hudu wato hawa hawa hudu na rayuwa tun daga haihuwarsa har zuwa shekara talatin da uku wannan saurayi ƙarshen samartakarsa kenan ƙarshen samartakarsa kenan daga haihuwarsa zuwa shekara talatin da uku wannan ƙarshen samartaka ƙarshen kyau ƙarshen ado ƙarshen waye shekara talatin da uku da kuma komai a nan yake amma da kashi da ya shiga nan kuma to yanzu kuma maganar hankali ake yanzu ba maganar ado ba maganar samartaka ba ya kana da hankali kuma yanzu wannan magana ake daga shekara talatin da uku kuma zuwa shekara arba'in nan kuma nan ne karfinsa ya cika ko me zai iya saba zai iya ɗauka bai tsoron ko duniya za ta taru gani yake zai iya da ita saboda yanzu ya cika karfinsa shekara daga talatin da uku zuwa arba'in kuma shine can daga shekar daga haihuwarsa zuwa talatin da uku ɗin nan wato shine kai mutukarsa cikin balaga za a iya aure da sha'awarsa da adansa da komai yanzu daga talatin da uku zuwa arba'in nan cika hankalinsa yake nan cika ƙarfinsa yake nan in yana da hankali a wannan shekarun za a gani nan ne cika hankali yanzu zancen hankali ake daga talatin da uku zuwa arba'in nan cika abu to daga arba'in to wannan na biyu kenan rayuwarka ta farko daga haihuwarka zuwa talatin da uku har yau dai kai samari ne yaro ne samari ne mai shirme ne kaza amma daga talatin da uku zuwa arba'in kuma hankali da kaza ko hukunce hukuncen shari'a idan mutum ya hatta iza balaga arba'in na sana Allah ya yi magana shekara arba'in ma wai ko ma shirme kake yi ko zunubi ka yi za a iya cewa an ɗaga ma kafa amma da ya yi shekara arba'in za a ce a rubuta ma komai yanzu ya yi hankali yanzu komai zai bi ka to wannan arba'in kenan daga arba'in kuma zuwa sittin yanzu kuma ka zama kahalu babba dattijo daga nan daga arba'in kuma zuwa sittin za ka soma raguwa daga arba'in shi kenan ka kai ƙarshe yanzu sun kuyowa za ka yi kuma ƙasa za a yi daga arba'in din nan ka ƙara wata ishirin ka zama ɗan shekara sittin kenan za a ga karin ragu amma dai ba a sai mai kula ne cewa na da girma ya so cin masa kuma ai haga ma yanzu da rage tsako yake ko rage kauri yake ko rage kaza kaza amma ba kowa ne zai iya ganewa ba amma daga daga sittin kuwa zuwa kuma har masha Allah zuwa ba adadi to kuma nan za a ga tsufan ya fito can ya tafi jiki ya rage kaza kaza kuma nan komai ma zai iya samun mutum ya zama ma yana takuda abubuwa tun yana tafiya sai an rike sanda sandan ma sai an rirrike shi da rikewar da sandan duk ta gagara sai dai rarrafe ya zama yaro dai kuma duk gaba gida to wannan arzalin umri kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsari daga 60 din nan zuwa abin da ya sama ya ce Allah ina neman tsarin ka na daga tsufa da rididdigewa da koma abu daga 60 din nan zuwa sama manzo Allah ya nemi tsari da nan wajen shi so yake ya tafi zuwa ga Allah da yana da ƙarfinsa yana da abubuwansa kai ya cakuɗa abubuwa to waye masu hikima za mu zo masu ban dariya suna cewa ɗan adam sai suna cewa ɗan adam sai sai gobe Allah da lokaci yayi sannan a ƙara safatiya da salatu fati الحمد لله